إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورم ومركز أهل السنة والجماعة وندك ينقول كركدا أبرن دمقرم جمهوري النجر يومنا لاربا sha takwas ga wata na shawwal hijira shekara 446 wanda ya dace da 16 ga watan 4,2025 yau insha Allah za mu yi darasi na 44 cikin littafin riyadu salihin insha Allah muna cikin babi na bayani kan masu rauni da ya ku bayi dai wanda ba su da kima idan mutane kuma ga matsayinsu a wajen Allah subhanahu wata'ala kinan dan kakkare na wani dan ba shi da matsayi ko ba su da ba shi da wata shiga ta musamman a yi hankali da bayan Allah kwai bayi na Allah ba su da kima a idan mutane amma suna da kima a wajen Allah subhanahu wata'ala muhar hadisi na jurai a darasinmu na ƙarshe kuma lokaci ya zo ƙarshe kuma azumi ya zo kina yanzu na sha Allah za mu darasa darasi na harko don haka za mu koma harkon hadisin don zai ba da kyakkyawar fa'intar abin da yake cikin hadisi cewa kamar da yake cewa na abi hurairar radiyallahu anhu annin nabi sallallahu alaihi wasallam qala لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى بن مريم وصاحب جريج yace ba wanda ya magana a cikin zanen goyo iya karami cikin a sakwam-sakwam da da dokan yara mutum uku ne kadai a wannan ruwa ya kawo wanda suka yi magana suna zanen goyo ya ce isa ɗan maryam da ya bayan ya zo a jinnasin ƙura'ani haka ma'abuci ko yara yaro na wajen masalar jurej sai ke gaya maka waye wannan jurej ke wanda ake baka labarin wani yaro da aka dangana ga jurej shi ma ya yi magana iya yaro waye jurej ko me yi wakana sai abu hurage wannan labari ne ga abu hurage ban labarin kuma su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ba su wannan labari sahabbai kenan manzana ke ba su labarin cewa kana jurayjun rajulan abidan juray wani mutum ne mai bauta irin asan da alika kitab wanda suke keɓance kansu ba sa komai sai ibadar Allah duk wata mu'amala ta duniya ba sa yi kenan kurin bautar Allah yake wannan jurej mutum mai yawan ibada fattakaza sauma'atan ya riki wani sauma'a gida da ake yi don bautar Allah suke keɓance wurinsu a yi ɗan hawa wanda sai ka hau matakara za ka hau su jeje makuran gade matakara gida da musamman dai bai alaka da kowa kurin bautar Allah yake shi sauma'a fakana fiya jurej iya cikin wannan sauma'a tashi gidan bautar shi fatatu ummuhu wa huwa yusalli sai babar shi ta zo mishi iya cikin sallah faƙalat ya jurej uwa da ɗa ta ce ya jurej iya cikin sallah an ce jurej mai bauta ne ba bai da sanin addini bai da fikin ilimin addini to wannan abin da kira ta mai iya cikin sallah faƙal ya rabbi ummi wa salati ya ce ya ubangiji ga uwata tana kira na kuma ina sallah kenan bai samu wuta ba iya taraddudi sallar zai cire ibadar Allah ya amsa kiran ma'ayyar shi ko ko sallar zai ci gaba ita iya wannan taraddudi ya rabbi ummi wa salati a nan dai fa'aƙabala ala salati fansarfu nan ƙarshe jurej ya zaɓi ci gaba da ibadar Allah akan amsa kiran ma'aikin shi shi kenan fansarafat uwa ta jiwa ta teheta falamma kana min alghad atatu wa yusalli akai ga taran wata dawo shi gari ma iya sallar dan ai abu abin da kai shi kenan ibadar Allah da ta sake dawowa jurej iya sallah fa qalat ya jurej uwar da kenan jurej ya jurej nan ma iya sallah fa qala ay rabb ummi wa salati ya ubangiji uwata kuma ga sallata hanzir jirai bai da mota bai da fiqihu bai da sanin me ya kamata yayi dan haka ne nan ma dai sai ya fa aqbal ala salati ya ci gaba da sallar shi bai cire sallah ba dan ya amsa ma'aihi shi falamma kana min al-ghad washe gari kuma kenan kwana na uku uwa ta sake dawowa wajen ɗanta fa'atatu ta zo mace kuma huwa yusalli iya cikin sallah ta zo nan ma faqalat ya jurej ya jurej ta kira shi nan ma faqal ay rabbi ummi wa salati ya ubangiji uwata tana kira kuma ga sallata kina iya taraddudi bai san mahuta ba kan abin da kamata yi fa aqbala ala salati jurej ya rinjaye da ci gaba da ibadar Allah ya ci gaba da sallar shi uwa abu ya mata ciwo faƙalat sai ta ce allahumma la tumituhu hatta yanzur ila julmul misat yanzu iya sallah ne ya masa kira tabako ta ce ya allah kada ka kashe jurai sai sai yi da hudu da karuwa karuwa mazanaciya in ni bai sakto ya Allah gama shi da karuwa ya yi ido karuwa uwa ta zahi shikenan uwa ta yi addu'a wannan ta muguwar addu'a ga ɗanta mai badar Allah Allah kai kashe shi sai ya gama shi da idan karuwa ya kalli karuwa shikenan ana nan fata za ka da banu isra'il jurejan wa ibadatahu sai banu isra'il aka ɗoko magana ta jurej da yadda yake ibada kurin bai komi sai ibadar Allah kurin aka ɗauko magana labarin shi da yawan ibadar shi wa kanatin mar'atun baghiyun yutamassalu bi husniha a cikin su wurin tattaunawar akwai wata karuwa ana buga misali da kyawu kaman wanci kyawu kaman wanci kyanta ana buga misali da shi karuwa ce kyakkyawa cikin tattaunawa ta 'yan daba 'yan daba ce daba ce yan iska ne kurin dama ana ta 'yan gari faƙalat sai ita ta ce musu su masu wannan magana ta jurej ta ce in shitun laufatinan nahu in kuna so ni zan fitine shi waye shi kare da gudun damar shi suna ne gudun ku kabar shi ni zan magana zan fitine shi a ba shi kimi kenan ba kenan ibada ce ba ta hada shi aikin banza fata'arata lahu sai ta bujuro mishi kamar da aka yi niyya dai haka aka shirya ta bujuro mishi iyaka ta kwalliya ta zo inda aka samata da kisa da karuwanci fata'arata lahu falam yaltafit ilaiha kowayen ta bi ba ta yi abinta take duk na kisar ta mata karuwancinta kowaye ba ta shi ba kowaye waya bai kanta mana bai kalle ta bai kalle ta ba fa'ata tara'iyan kana ya awi ila sama'atihi to ta zo bi samu biyan bukata ba a wajen jurej sai ta gamu da wani makiyayi da wannan makiyayin ya awi ila saumati iya zawa kiwo wajen gidan ɗakin na jurej iya zawa yana kewaye kiwon shi a karkarai fa'amakanatuhu min nafsiha fa waƙa alaiha wannan karuwa ta ja hankalin wannan makiyayi har ta kai fa waƙa alaiha mana ya alka mata mana ya yi zina da ita shi fauka alaiha ya haɗa mata kenan biya bukata kurin katari fahamalat ke te ciki iya kwanciya da wannan kwanciya da aka yi ciki ya samu falamma waladat lokacin da ciki ya ƙare komi ta ahida ƙalat ta tambaya daga yana ta samu da daga yana sai ta ce min jurej ɗan jureji ne kenan mazinaci ne ya zina haya mata ciki jurejin wanda shi bai komi sai ibada da shi kaza ne wannan abin da ya samu akwai bata suna kuma akwai cewa kenan munafiki ne ma a takaici wannan labari da ya kai ma su ai kun san ita wannan daba ce ta 'yan duniya aka shirya abin su 'yan gari a wa musa abin da aka yi ba amma yanzu labari ya zo a cewa an ji wance ta cewa ne mata ciki ta su masu kwallo abin suna can gehi ya kawo a wamu yan gari labarin wannan labarin jurejin wannan ya ba ya zina har ciki dole kenan gaga abai kama a taso da niyyar cewa mutum banza ne su yan gari ba san ba abin da aka yi su wancan yan daba yan duniya sun sa abin da aka yi da ita kanta sharri ne aka dama ta ga suna na kullum an ci dama kullum wani mutumin banza soke kowa lalace kamar mutumin kirki soke kowa kirki an da biya mutunci duk mutumin banza soke kowa zama kamar shi bai so ga na kwarai shigo na kwarai kullum soke kowa zama kamar shi to wani idan yan duniya ne ana so kowa ya zamanto lalatacce ne jin haka ta ce huwa min jurej fa'atahu fastanzaluhu wa hadamu su sama'atahu aikuwa suka zo aka ci aka ca da 'yan gari da mai labarin kullum da mai labari aka zo aka ca a wajen jurej fastanzalu suka sabko da shi daga saman sauma'akin da yake wa hadamu sauma'atahu aka rushe gidan ɗakin nashi na ibada aka rushe gaba daya ana zargiyar cin mutunci kai da mutum maza ne aka sabko shi aka rushe gidan gaba daya waja'alu yadribunahu suka ci gaba da bugon jure bayan an rushe ɗakin kuma ya shanka shi a shi mutum banza ne shirri ke faƙala shi jure bisan mai aka yi kurin an zo ana ihu da yin suka an kewa gidanka ana ma'ihu ana wuwu ina saba dai an kamo shi wuwu an saba ko ana ba shi kashi an rushe ɗakin bisa abin da aka yi ba ya ce masha anuku me ya same ku me aka yi masha anuku me aka yi lahiya qalu zanai bi hazil baqi falata minka kar haba zinace kai da wannan karuwa hatta ayu kenan an zo da karuwar ta da zina kai da wannan karuwa hatta ayu ka mata ka mata ciki jurai kai tsaye ya sani baban zaba ya sami jarabawa ne shi ce kullum mutum mana ka yarda da kanka kuna ka yarda da kanka diyan da za a zage ka a bata sunanka inda ka yi na kware ne allah sani kan kullum nake gaya muku daɗin mu'amala da allah subhanahu wa ta'ala da saba mu'amala da kowa yi ƙoƙarin gyaran alaƙa da allah kurin ka huta samu nutsuwa ta zuciya in ka bi haye na duniya dan adam ake zuwa a gama ka da shi amma kari a mai kari a gama ku duk alaka ka da shi ko ma alaka ka da shi ɗaya rana a samun munafuki ya kewaya ya ɓata maka suna kuma ya yarda har abada ya tsane ka amma ba a zuwa a gama ka da Allah a ce Allah wani mutum mun zane wani makarici ne wani kaza maka a ba mu Allah hakan ba mu Allah hakan mutum ake mu hakan sa kullum ake so mutum sai kokarin gyara alaka ka da Allah kullum ka huta ka samu mutun zuciya wallahi ba mu Allah hakan shi Allah san waye kai kai wanda misali kwana an tare ne a Najeriya ka wannan bawan Allah Dr. Abdulaziz Allah mai cikawa Allah ya kashe gawarta mishi wani ya ce dan wuta ne bi wuta ba za ka a hakari kake ya wane ne yau kuma ba kan kwala duk wani hira ce ba ruwa duk wani hira ta tsagwace shi Allah ya san shi waye dan bai ka san ka ka ce dan wuta ne dan wane ne na wala dona ba ma Allah haka nan kamar kamar suna mu'amala suna mu'amala ne da wani shugaban kasa ko wani shugaban kungiya ko shugaban wani ne a mun hemin gyara shi kada kaza a da bakan kwala ne shi Allah ya san waye ba ma Allah haka nan ya ce dan wuta ne shi mutum banza ne yiwa ya zama wuta a misali mutum banza ne iska ne haka ci a wani waliyin Allah ne shahidi ne ya zama shahidi zan waliyin Allah me yasa ka damuwa me yasa ka damu shi Allah kullun yi alaka da bawa kai tsaye ba amma Allah wani kaza ne kaza ne kaba kanka wahala waje ka kare kaza kana baka wahala kanka wahala a shi Allah san wane ne kai baka mai wali a wajen Allah haka mutum ban dan mutum kike baka ka wuri ne ko mutum dan banza ne ko mutum dan bid'a ne shi Allah san waye shi wallahi mutum ya ga ya mutu suna ba kansu walaye kuna to a'a Allah ya san waye shi dan baka san shi kana adawa da shi ka ce mai dan wuta ne ka wuri ne ya mutu iya wane ne amma shi Allah ya san haka ne ko ba haka bane kamar in wani ake mulki tsakanin misali ahlus sunna da bid'a kun ci mun bid'a ne mun wane ne a tare ki za a bala'i wallahi na rantsi da Allah kun kana ce mun dan bid'a mana iliya mushriki ne Allah ina wani kai yo ko aka naka da kai a ce mushriki ne kai mushriki ne dan bid'a ne ina wani kai na san Allah ni me kai na da Allah kai baka canza mu alaka ta da Allah baka isa zama da kwarewa wajen Allah haka baka isa zama da banza a wajen Allah kowanne baka dama a ciki baka dama shiga lamarin da Allah shi ta kullum mutum yana da kanshi kullum ka san kai me kake ko dan ka huta nan jurai ya san alaka shi da Allah kyakkyawa ce amma ya san kure kuskure da zan babu shi yanzu jurej sai ce ainihin sabi ina yana yake faja'u bihi aka zo da yaron wanda aka ce ya yi ciki ga wani mata sun aihu faƙal da uni hatta usalli ku bar in samu damar sallah zai koma ga allah yanzu sai kaskantar da kai ga ainihin muta a wajen allah subhanahu wa ta'ala fasalla suka ba shi dama ya zo ya yi salla da ya ƙare salla da yake shi ne falamman sarraf da ya ƙare salla ma a tasabiya da ya zo wajen yaro fata'ana fi batanihi ya dungura mai yaron yatsa a ciki an ta cibiyar danna mashi idan ka kuma ce jurai ba a nama Allah ba ne ba manzan Allah ba ne ba ko rajunan mutumin kwarai ne kwarai bai da wahayi daga Allah bai magana da Allah ta kone hali amma yarda da Allah bai tozartar da shi Allah bai kumetar da shi kuma a halin irin wannan bala'i irin wannan zargi mai ƙarfi bai da wata masaniya wahayi daga Allah amma yarda imanin shi alaƙa shi da Allah a ta kai masanaci na ko amma ya mutum maza ne ko amma shi ya san me alaƙa shi da Allah magana ta gamu an ce maka ɗan maza ne mutum maza ne a shi Allah san waye kai wannan abin yasa kai tsaye da ya sallah ya kare zo dan hannu cikin yaron ya ce man abuk ya gulam man abuk yaro waye ubanka ka san anan mutaka in ba da wata karama ta Allah ba ya masa karba shi kashi yau zaka mai da ma wata ana zama kace yayi wani ana kaji kaji zinin aka ce yaro waye uban shi na ma za ka ƙara ma ka ƙara mishi bala'i amma yaro da Allah Allah zai bashi mota yace yaro mana abuka wai ubanka yaro kurin Allah ya ba yaro damun lafazi yace fulanun ra'i wani makiyayi kowa san shi da an san mutumin makiyayin sanan ne yace wani ne makiyayi yaro ya magana iya iya sabon aiwa to yanzu ha sai hankalinsa ya dawo ashe wannan mutumin da aka yi wannan abin kasan ba mutum ba mazinaci bane kwanan ko a gaya maka ba a lokacin fa'aqabalu ala jurej yuqabbilunahu wa yatamassahuna bi kai tsaye kuma yanzu aka jiyo ake sumbanta shi ana shafa neman tabaruki neman albarka wurin jurej za kuma ana shafa shi kuma ana neman tabaruki da jurej bai masha Allah na ana neman albarka ayin kuma an mai shigantaka kuma wa qalu nabni laka sawma'ataka min zahab jurej yanzu ga mun tuba kenan za mu mai da maka gidan gidan an rushe gidan ko kuma ce an rushe gidan shi dakin shi za mu ce an rushe dakin shi na laka suka ce za mu mai da matau ma'aka ta zinariya za mu ta zinariya kaga abin kenan kaga akwai manyan gari akwai masu hali za mu nama gidanka na zinariya kaga yanzu yanzu ne dama haka ce shi kenan ta bude malam ta bude shi kenan abin da ake nema samu jurej jin haka la a'a da zinariya a'a ya ce a iduha min tin kama kanat kuma ya damin gidana yadda yake na lakashi ba na bukatar zinariya fafa'alu yadda ya gaya musu haka aka zo aka mai dame gidan shi na laka ya ci gaba da ibadar shi nan wannan fakara ke cikin mutum uku wani annabi ba labari sun yi magana suna zanen goyo akwai wannan yaro na jureji annabi daga nan tsira wani kisa shikenan sai ya ce wa bayyana sabiyun yaro da min ummi nan kuma yaro na biyu ne wancan shi ya kaji an kaji mara shi da jureji ya ce sai wani yaro kuma yanzu shi kuma na biyu da zaɓar labarin shi yaro na shi ma iya shan nono iya shan nonon uwashi iya kama nono iya shan nono famarar rajulun rakib ala dabatin farihatin wa sharatin hasana wannan yaro iya shan nono sai ya zo wani ya zo hucewa akan dabba mai kyau abin alfahari dabba a wace doki kyakkyawa abin hawa dai abin a zo a gani duk dabba mai ilmin tsada an sa mun tsada ne kuma sharatin hasana da shiga ya sab ya sab dabba kyakkyawa da adanta shi shi kai shi abin kyau abin burgewa faƙalat umuhu wa wannan yaro nonanta ɗanta a bakin nono kasan uwa da ɗa ta dibi wannan mutumin mai hali abin birgewa sai ta ce allahumma ji'al bini misal haza uwa da ɗa ta ce ya allah ka sanya ɗana irin wannan mutumin kamar wannan ka ba ɗan san ɗanta ke zama shi ma babban mutum irin wannan allah ka sanya ɗana kamar wannan misal haza ka irin wa irin wannan mutumin mai halin wannan ga abin hawa kyakkyawa kaya sutura abin burgewa Allah ka saɗa na kaman wannan yaro nono a baki fataraka sadaya sai bar nono wa aqbala ilai sai diba mutumin da tace Allah ya sa ɗanta kaman shi yaro dibi ya dibi mutum fa nazara ilai ya dibi shi ya dibi mutumin kun yaro fa qala yace Allahumma la taj'alni misalahu Allah kaka sa ni kaman shi yaro a tanan ha ثم أقبل على سديه فجعل يرتجع كما sai ci gaba da shan nonon shi kan bai koyi ba ya koma dam ya kama nonon shi ya ci gaba da shan nonon shi kan bai koyi ba sai annabi ka ce faka anni anzuru ila rasulama huwa yahki irtida'u bi asbuhi sababa fi fihi shi abu wannan labarin abu hurairah ya bana farko sai abu hurairah yake cewa wannan labarin da annabi ke ba mu na wannan yaro wanda ya wannan magana ya koma ya ci gaba da shan nonon mamashi abu hurairah yake cewa wallahi kamar ke lokacin ke ba labarin yace a yanzu kamar ina ga manzon Allah a gabana huwa ya haiki irtida'ahu bi asbu'i sababa annabi ya gwada inda yaron ya kama nono annabi kuma sai ya tsasha bakin shi annabi ya gwadawa yaron sai dan ya kama nono ko shi da bakin shi ya ci gaba da shan nonon uwashi annabi yake gwada musu yanda yaron ya kama nonon annabi yasa ya tsaci tababa a cikin bakin shi kinaro dan ya koma nonon shi ya kama nono ya ci gaba da shan nonon shi yace faja'ala yamsuha yaro ya ci gaba da tsotsan nonon shi shine musuha ya ci gaba da tsotsan nonon shi ba masa bane na na shafa almasa nan tsotsan nono shi annabi shi annabi da ta la taharu masa wala masatan cikin wanda karanta labarin na tarim la taharu masa wala masa daya ko masa biyu ba ta haramta aure da ake misali an san ana cewa na ummatu da ta da na ku uwa ku suka rena ko wai hawati min da ɗan wanku mata na shayarwa reno da yake haramta aure tsakanin kai da mace ba kurma mu a nan kurin ko a wajen biki ko wajen hira ta yi ɗan tsukiya tana ma yaro wasa kurin wubi kama nuna rike ya a kuma caci shi kenan ya sha nuna mace ba irin wannan reno ba yake haramta wa annabi ce nan ya ce la ta masa ala masa ta ne nan masa ya kama ya sha ya sha ya sha ƙawa'an da kan shi ya bari shi ne masa guda shan nono ya sha nono da kanshi ba fuskiya ba kuma shi ma ya sha ya sha ya sha ya bari shi ne masa ɗaya to annabi ya ce masa ɗaya masa biyu ba ta haramta arwe tunan malamai suka ce a kenan hesu ce kenan masa uku tana haramtawa sha uku kenan ce tsotsa uku ko reno uku tun annabi ya ce reno biyu ɗaya ko biyu bai haramtawa kenan uku ta haramta kaga akwai ihtimalin ke eh kenan uku ta haramta to matsalai babu nasu da annabi ce uku tana haramtawa amma ya annabi ya magana shi dai nan kurin dan irin ɗaya biyu bai haramtawa amma anan annabi anan anan babu kayyadewa nawa yake haramta babu to sai suka tsaya a nan kurin tunda annabi ya ce reno ɗaya biyu bai haramtawa kenan uku fiki wuce ta kenan uku haramta shi suka ce kenan uku take haramtawa shi can imam malik kun ta rada a kun daga an sha nono an kare shi ba ruwan shi ɗaya gobe imam malik in da an sha nono guda ma ya haramta a jan imam malik amma shi ba da san hadisi bane karara sai ga ruwa bukhari ko muslim annabi sallallahu alaihi cewa abin da yake haramtawa aisha take cewa khamsu qada'at abin da yake hatta ce aya ce mata qur'ani aka shahi rubutun amma hukunci ana aisha tace khamsu qada'at haram reno biyar ne yaro ya sha ya sha on ya bari sai an yi so biyar shi ne haramci ke shiga tsakanin wannan yaro da wadda ta bashi nono ya zama ɗan gidansu kamar ɗanta mashi maran shi ne ya zama ɗan gidan misali iya da wa kananka ne wata ta ba nono su kananka ya zama ɗan wancan gida kamar ɗanta ne bai arman ɗiyanta bai arman ‘yan uwanta kuma mijinta ma iyan shi ko ba ɗanta ba ne bai armansu suna yin wanshi amma ne yanzu wanshi sai wannan taba kane na nuna ta zama wuce ko ya ta birge ne a armeta ya armeta ina san kana eh uwa ce da kane na ta bashi nuna amma ni mata ta ce ko a zaman lahiya to a takaice da magana muna magana masa a takaice da annabi ce guda biyar take haramtawa to yanzu muna magana nan wa yaro sai ci gaba da cewa ya musuha faja'ala ya musuha ya ci gaba da tsotsan nonon shi qal yanzu wannan mutum ne na biyu cikin wanda suka yi magana suna yaro ku ya ce bayan yanzu wannan ta yi magana ga wannan mutumin da ta gani mai kwalliya allah saɗanta kamar shi ya ce allah kaka sana kamar shi kuma suna tahiya wa maru bi jariyatin wumi da ribunaha da uwa yaron ta ɗauke sai suka zo hucewa ta wajen wata mace yarinya akwai budurwa wacce koyan jariya da aka ce ana ba ta kashi kama ta baiwa ce ana ba ta kashi ana bugunta waya kulun suna ce zane ta kin zina sarkata kin sata muzina ce banza barauniya wahiyar ta kul hasabi Allah wa ni'mal wakil bata dama kare kanta abin take cewa kurin Allah ya isan mini kuma Allah shi ne abin dogara madala da abin dogara kurin take cewa hasabi Allah wa ni'mal wakil yan wa wannan kalma tana cikin kalmomi da bawa duk lokacin da ka shiga matsala tana cikin kalmomi da suke hudu mutum na cikin matsala ka koma ga Allah kai tsaye wannan labarin annabi ibrahim alaihi salam ko wannan tana cikin haka annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi ba a yakin uhud wannan tana cikin kalmomin bayan Allah na kwarai duk idan ka shiga matsala ka yi wata wannan kalma hasibi don ka ce hasibi Allah ma kama kama ta hasibin Allah hasibin Allah kamar mu da yawa ne amma da ka shiga matsala ka yi wata hasibi Allah wa ni'mal wakil kuma ka yi da gaske Allah ya san maka kuma Allah ma da aka kama Allah abin dogara ita ma wannan mata wannan kalma ita ta rika yi kurin hasibi Allah wa ni'mal wakil bata da wani abin hudu in ba shi ba Allah ya san mini kuma ma da Allah abin dogara hasibi Allah wa ni'mal wakil faƙalat umuhu sai uwa wannan yaro sai ta diba abin da ake ma wannan yarinya sai ta ce allahumma la taji alibini mithlaha allah kaka san ɗana kamar matai allah kaka san ɗana kamar wannan kenan wulaƙantatta ana kamar da matai kenan mara kima allah kaka san ɗana kamar wannan yaro nan ma iya nono fatarakar rida an rada yaro sai ya bar rada ya bar rinu ya bar shan nono wa nazara ilaiha ya dibi wannan mata da ake bugu ana barauniya mazinaciya da ya dibe ta da kyau yaro faqal sai ce Allahumma ja'alni mithlaha Allah ka sa ni kamar ita fa hunalika taraja al hadith a nan ne uwa ta tanka ma yaro ta fara magana da shi faƙalar ta ce mishi marar rajulun hasanul hayati faƙulut alama ja'albini misalahu faƙulut alama la ta ja'alni misalahu ta ce ɗazu wani mutum kyakkyawan shiga mai kyakkyawan shiga ya zo hucewa na roƙi Allah Allah sa ɗana kaman shi ka ce kai Allah kisa kaman shi yanzu kuma maru bi hadhihi al'ama yanzu kuma an zo da wannan baiwa wa midribunaha suna bugunta wa yaqulun suna cewa zanaiti kin yi zina wa sarakata kin yi sata ta yi zina ta yi sata ana matuma da haka nan fa qult sai ni kuma nace allahumma la taj'al bini mithla na roki Allah Allah kai sada na kamar ita amma fa qulta kai ka ce Allahumma ja'alni mithlaha Allah ka sani kamar ita meye magana shi wata ke kuma da wata bayan yaro meye magana yaro a zanen goyo qal sai ki ga mata yaron inna dhaka rajul kana jabbaran wannan mutumin da kika ce Allah sani kamar shi ya hali mutumin banza ne tsagera ne tsagera mutumin banza ne faƙul shi sa ni kuma na ce alamun da ta ja'an ne mai filawo allah kaka sa ni kamar shi wa inna hadihi ya ƙulun zanaiti ita kuma wannan suna cewa kin yi zina wannan ta zani ba ta yi ba zina ba sarakati ana ta ta yi sata wala ta sarakati ba ta yi sata ba ita kuma shi sa ni kuma hei na ce faƙulut Allah mai ja'anni misala Allah ka sani kama ita ya mutum ne kware ce da yan wa'al muhim cewa wannan su ne mutane uku wanda suka yi magana suna zanen goyo isa ɗan maryam da jurai da wannan yaro da ya magana da uwashi akan wannan hali kakwamance wannan ruwaya an kawo ta akan babi na matsayin masu rauni a cikin al'umma na ba su da kima idan mutane amma suna da kima a wajen Allah kaga wancan jurai ga matsalin hannun shiga ita wannan tana gaɗanta dalilin wancan mutum tana ga wancan mutum na banza ce take nema al'adai ce Allah ta shi kama ita saboda mutum da kirki ce a mata shari ne shiga wannan mutumin banza ne kan da ka mutane a yau mahi yawa za ka ga wani ya zo wani ma ya san matsayin shi iyayewa ko ya san barawo ne nawa ko an san ya ci kudin jama'a hamma an hudu a radiyo a talabijin ya ci miliyan kaza ko miliyan kaza ko san shi ma zai zo da wata gobro mota a gosu wajen yan gosu daga birgi ana ka wani yawa wani ya caɓa gaskiya wani ya more haka ke ba wani ma kalle shi ya ce ka mun rako wasu wani kalle shi ya ce ba mun rako ya rakiya shi sai bisa ba tsaye wata ba kuma wasan barawo ne da yawa na sama kana kenan ba kyawo ba ne ba ba shiga bace mai kyau ba ɗaya ba ba ruwa na da wannan shi zama diba kawai ƙasar kuma da matsalar kullum bawa ka gyara alaƙaƙa da Allah kuma cewa Allah bai tozartar da mutumin ƙwarai da cewa in ka shiga halin matsala ka koma ga Allah kai tsaye a da jure ga Allah ko masalla ko makon yayi ga tonin bayar Allah mai take cewa hasibi Allah wa ni'mal wakil Allah shirye da mu tunan za mu ji yaro uku akwai abu da ya shahara cikin malaman tafsiri mas'alar yusuf alaihissalam bashar shari min ahli yakin wannan ba suna kawo yaro ne karami aka zo ya yi shaida na rigata ta cire daga baya shine inda gaba ne ga inda inda gaba ne shine neme ta tana gudu inda inda gaba inda gaba ne cewa kenan ma'ana aka ce shine neme ta takiya wannan kisa a ce wani yaro ne ya bada wannan shaida to wannan dama an ce abu ne ba wata ruwa ingantatta shi abin da kasir ke cewa wannan mas'ala ba abin da ya tabbata cewa yaro ne ya ce mutum ne babba har da gemu jami'in kasir ke cewa ba wani magana yaro mutum ne mai hankali a aiki da hankali za a gano gaskiya da ƙarya kwarar amma wata ruwa ta tabbata akan wani ya yi magana yara iya zanen goyo ban da wannan uku yaro na ashabul hudud yaron da aka zo ana azaba kasace doguwa dai wanda sarkin garinsu wasu yi imani iya ne musu koma kan addinin gargajiya su bauta mishin abubuwan wanda dai sun tsaya kan imani aka yi rami a samun da kudu da yana aka yi ramin nan ya a zo da kai baki an hura wuta a cikin bakin rami ya ce ko kai koma gargajiya addinin da an gwakce ka imani da wannan yaron ka imani addinin allah ya tura ka cikin wuta haka aka kawo mutane masu imani suna ganin wutai za su hada kana kallo ka hada wutai sun yi zai su mutu kan wuta da kuma karin imanin mutane ta ga wuta ɗan matsala kuma ya yarda ran karan matsala wuta ce a hure kuma tabbas ba shakka mutuwa za su ba wanda ce ma ai ɗan kulkulo ai a zuciya ta ne dun mai imani ba wanda ba wanda ya ja da baya kurin wutan na hada sai hada ko ya mutu haka aka kai haka aka kai masu imani suna faɗa cikin wutai samun da kudu kenan sai wata mace ta zo da yaron ta a baya kasa mace da yaro ta yi kura za ta shiga sai ta ja birki yaron take ji sai yaron shi ne ce ya umma isibiri in naki alal haq ya umma yi haƙuri kina kan gaskiya kun ta faɗa sai kunnin bala a yaron kaga jaraba ce aka samu ka imantu an ce wannan shi ma yaro ne ya tabbata ya yi magana yana zanen goyo allahu ala yanzu wannan babi na ya kare sai babu mulaƙafatil yatim wal banat wa sa'ilil da'afat wal masakin wal munkasirin wal ihsani ilaihim wa shafaqata alaihim wa tawadu ma'ahum wa khafadu li janahi lahum kusan baban irin wancan ne nan ya tattaro ya ce babu yadda mu latafatar a yatimin tafsasawa maraya walabanati da ɗiya mata tausaya musu wasu irin da'afatar musakin da tausaya wa masu rauni da maskinai walmunkasirin da masu mutuwa zuciya da mutane ba sun nan gana wal ihsani ilayhim da kyauta da matsayin kyautata musu a tausaya musu a kyauta musu wa shafaqat alayhim da tausayin su wa tawadu lahum da kaskanta daga kaga kai wani abu ne a gaban su kai maka kaskanta da kai tare da su da sassaba ta huke ma'ana musu rahama wannan bambanci da wancan kusan nan bambanci shi wannan can ana gaya maka matsayin da'afa ne da fukara matsayin su nan kuma kai ake nema ka tausaya wa masu karamin karhi ka kyautata musu ka musu isa ne magana kenan baban kenan sai ya ce qala Allah ta'ala وخفض جناحك للمؤمنين Allah subhanahu wataala na magana da manzon sallallahu alaihi wasallam kamar da manzon tsarin littafi yace idan zai babi yana dibawa duk aya da take da alaka da babu ita zai fara kawowa ta kuma hadisi sai kawo wasu ayoyi masu magana da tausasawa masu karamin karfi ko talakawa ko da'ifai ya kawo fadar Allah subhanahu wataala cikin suratul hijr cewa Allah ba annabi umarni wa khafid janahaka lil mu'minin ka sassabta ka sassabta hurukenka ga masu imani sai annabi shi huruki mana kinaya ce ta tausayawa yanda kaza ke tattar yanda ke tausaya masa yanta ya ka cewa kenan ka zamanto mai annabi ka tausayawa mana ka sassabta masu imani wata aya kafa Allah yake cin gaba daga cewa annabi واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا توكلش الله كيف أنا أؤمن واصبر نفسك كباك كباك أنك حقور زما مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي kai haƙuri ka haƙotar da kanka zama tare da masu bautar ubangiji sahiya da marice kuma suna wannan ambatan Allah yuridu na wajahu suna neman fuskar Allah mana da ganin Allah kawai da Allah wala ta'adu aynaka anhum kada ka kauda kanka game da waɗannan masu rauni turidu zinatal hayatid dunya kana neman rayuwa ta duniya an mai kashe da nan da muka ruwaya a gaba wannan abun wanda kullum mahi yawa manyan mutane masu girman kai san ka raini mai karamin ƙarfi don talaka ne ta sun nema ne su manyan gari manyan ƙudashawa me yasa ba ma zuwa majalisan ka muhammad irin su su haibu su bilawan talakawa suke muka mamu muje muna zama cikin wani talakawa wannan talakawan in su bilawan su haibu su ne salman sai abu mun zuwa majalisan ka kaɗan kusa su hasa zuwa ya muje mamu mun zuwa mu gamar su bilal wani talakawan a matsayin to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya san matsayin su to amma ganin tunanin abin da'awa ko su musulunta iyaye wasu bilala kai ana ta bilala ku dan kauda ko ka ku zo lokaci kaza dan su zo an ce annabi ya zuciya shi ta raya mai irin abu za mu ga gaban ruwa kan shi haka to dan Allah za Allah sabkar da ya mai kashe kai hakurin zama da waɗannan mutanen kwarai masu bautar Allah dare da rana suna neman yardar Allah kaka kauda kanka bar su kallon wasu daban yan duniya kakai wata aya Allah ce fa'ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar kada ka yi ƙarfin maraya nan ƙarfin maraya a cinye duke shi wanda mai wayo da dabara kayan ya taso ka cinye duke kuma wanda yake roƙo kada ka kyare shi kada ka kyare mai roƙo inda kwai ka ba shi in babu shi kina sauka lahiya Allah ba da hakuri kakka mai hera kun sha kun sha maka a kakka mai wannan ai Allah ba da hakuri cikin sata du'a kenan wa qala ta'ala ara'aita alladhi yukaththibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'am al-miskin Allah ta kaban labarin wanda yake ƙaryatar da ranar sakamako gobe kiyama yace wanda kuma shi ne yake an gaje yake tunkuɗe maraya a kan duke shi shi ya ci kuma shi bai kwaɗaitar da ce da muskini kana a akwai magana a kan tunkuɗe maraya bayan wani ayoyi da ya kai masu alaƙa da kare haƙƙin masu ƙaramin ƙarfi sai ce kuma wa an sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam sittatu nafar فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون لا يجترئون علينا يجي وكنت انا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست اسميهما فوقع في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقع فحدث نفسه فانزل الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه yace sa'ada ke ba Allah wannan labarin yace muna tare kunna ma kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam sata nafara muna tare da annabi sallama mu shidda kiman tare da annabi mu shidda muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam muna tare annabi yana raki nan muna tare da shi mu shidda sai faqadar mushrikun lin nabi sai mushrikai suka ce annabi utru haula ka kore wa'annan la yashtari'una alai kasa kasa zaman daman kuzarin mas su gaban magana kasa zaman daman kusanta ma kasa manaka ka kore su in kansu kenan mu zo ganin da muku a can sun zo ne akan neman wannan ainihsa sibilal su su haibar da talakawan a kore su don su su zamna ka kori wa'annan la yashtari'una alaina kasu su zama damar ku kuzarin yin magana kan masu zama magana da mu to shi sa'a da ke cewa ai tamar mutum shi da ku tare tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce wa kuntu ana ibn mas'ud da ni da ibn mas'ud wa rajulun min huzail da wasu mutane da wani mutum cikin kabilar huzail da bilal hita wa rajulani lastu usammihima da wasu mutum biyu ma'amace sa ba wanda dai ba kasunansa ba mutum biyu banda wa'annan hudun kin su shidda kenan ko annabi da kenan na bakwai muna tare annabi sallallahu alaihi wasallama wannan suka zo suka annabi wannan magana fawaka fi nafsi nabi sallallahu alaihi wasallam masha Allah ya ka sai abinda dai Allah so ya hada zuci annabi ya wada kenan matsalar ta yiwuwar haka kin don abin dawa fadasa nafsu annabi ya sama ya sa wannan tunanin na ko akwai fa'ida yin haka kin shine fa anzar da Allah sabkar da fadar Allah wala tatrud alladhina da'una rabbahum bil ghadati wal asha kaka kori wanda suke bautar ubangiji sahiya da marece yuridu na wajahu suna neman yarda Allah ko fuskar Allah kakkure su matsayin su duk talakawa ne suna da Allah ya yi san su kan wa'ancan manyan gari a takaice duk talakawa ne Allah ya yi yi daga zamana da su ya yi zama wa'ancan mutanen banza duk da masu hali ne manyan gari ne magana kenan shi ne abin kenan damar babu ne na kenan matsayin masu karamin ƙarfi abinsu sai وعن أبي هبيرة عائد بن عمر المزني وهو من أهل بيعة الردوان رضي الله عنه أبي هبيرة يسون عائد بن عمر المزني إياه لكتكين نسكة بيعة الردوان ما يبقى بيعة الردوان da matsayi ne a sahaba ce wani iya cikin ɗan ahalar bai'atar duwan kamata wani iya cikin ahalar badar a badar su ne jama'a masu yawa da manzo Allah ya kama ce dukan an gafarta musu mutum 315 da dabar share sha uku na man sha biyar wata inganta sha biyar wa'annan su ne gaba da Allah ce ya gafarta musu duk abin da suka yi ba Allah bai kama mutum da lahi ba ya maka azaba ba to shi Allah mai kama mutum da lahi wani cika yin yace ya gafarta musu ko sai ko sai ne a gaba kullun ya aljanna da Allah da su abinda ke tabbatar maka da hakakin bayan hakan ɗaya cikinsu a aikace annu salasalama isa haɗin bibin balta'a haɗin tabarga za ce ba ƙarma bai annu salallahu salam ya huto zuwa makka buɗe makka a san ta yi yaƙi ba so abokin gaba ya san motsa maka don kai shi ya kayan ka zo kawai mazan ba annabi iya ɓoye huta har ma in zai shi wani baki in zai yi gusum in za a huta da gari saboda manhaukai he arewa duk wanda ke gari sa abin za ba he suka tare da shi in yi arewa daga ba he kewaye kewaye kuma gusum don kai bada manhaukai su zama na suka labari kai annabi kare kare kwai annabi bai san a san motsin shi daga inda ta shi a wannan hali annabi ya kama hanyar zai tahi makka haɗi bin abubuwar ta'a sai sa wani tunani a ran shi ganin sauran sahabbai suna da dangi a maka da yan uwa in suna wajen su shi sai ya ga cewa tun da bai da dangi a maka kamar zawa ce sai ga zai wata hikima duk da wani hikima ba ta mai wani fara amma dai shi bai samu da abin wani wajen su don su dan tausaya ma iyalan shi sai hadim sai takarda ya rubuta ya aiki wata mace ta kai ma ƙurashawa ga manzan Allah nan a hanyar zuwa maka sanar ba ka sanar ba karman bana bace ba ba karman lahi bane ba Allah subhanahu wataala yau annabi wahayi aka ba annabi labari a cikin ku an ba da takarda ga wata mace za ta kai makurin shawa labarin ana ruwa bukari fita inganta ko ina abun inganci ba masaba a kanta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ali talha ne cikin sabai ya ce maza ku tahi ku bi kama hanya kuma aka ba annabi labarin wurin ma da take precision ke wurin take ba bane mun hasashe ba babu ba wahayi babu na magana annabi ce ali da wata talha ne ku tahi wuri kaza za ku iske wata mace akan raƙuma akan abin hawa wannan mate akwai takarda da aka ba da takarar ƙudashawa ko an so wannan takarda ku kawo kataji aliku aka kama hanya suka zuba suka jirar ta ha wurin da adabai wasu labari suna zuwa kuma a wurin hega wannan mata inda annabi iga musu bayar Allah takarda da aka baki kai ba mu ita ta ce ni ta ce a ita kun bayi ba suka bincike kayan ta kafa su gani ba babu kuma dukkan an kamar ɗaya ɗaya alice wani ce bayar Allah haƙi ba mu ma ko yake ba mu ko muke zura ko muke zura ya woki masu akwai takardar dole za muke zura ya woki muke ba mu ba bumburin ki takardar kin gata tabbas akwai ta ke ta sun san ta boye ne ko shi ka ko miki zura ko woki ta gadai za yi ka sai na ta boye ta gadai dan jaraba kitsan da ta daka gashin can cikin da turo ta gadai cikin kitso ta sa kurin ta mai da gashi zo ku sun tube tun gani ka da wahala sai ka tare a cikin gashi to tana gudun a mata zura a mata tona asiri ta daga ta hudu ta basu kuma takarda ba su bude ba su ma kurin su keta ne kurin suka amsu takarda suka dawo suka suka annabi inda yake sai su daga takarda kuma takarda don a san shi ta ba wani ɓoye ba shi ba min hatsi bin abu balta ila ƙureshi daga hatsi ɗan abu ɗan balta zuwa ƙureshawa ga annabi na huta annabi ce hatsi maza a ji a zuwa hatsi ma haza mai wani haɗin mai wannan kai ne ta sulani ne nan kai tsaye umar ya haro ya sai kaban mace wuyen shukurin kafin munawuki ne karo kuma mace wuyen shukurin a bashi a umarci a bashi cire wuyen shukurin ya cire wuyen shukurin tsaye kurin ba bukatar dogon hira shi ya ce annaba ka amin gaugawa ka amin gaugawa ta rasulallah ka amin a barin ji bayani ya ce ya rasulallah wallahi ya ce na yi wani abin ba don kafurci ko munafurci ba ni na yi wani abu na san takarda ta ba ta kare musu komi amma na yi ne don su gana musu dan wani abu domin da yawa a cikin kuna dangi wasu na dangi cikin sabanka suna da yan uwa masu kare iyalan su da kowa maka zawa ne don gudun don hikimar tausaya ma iyalai na wani shi ne gajiya ban Allah hujja shi dai kuma bayanin umar ya rasu kun ka bar mace wuyan shigon ba bukatar don hira ce gurin ta nan annabi ce ma umar baka san ba da Allah subhanahu wataala ya dubi dukkan yan badar gaba ya ce if'alu ma shi'tum qad ghafarta lakum Allah ya Allah ya dubi yan badar ya ce ku yi abin da kuka so Allah ce na gafarta muku kake dole je badar magafurun ne ko da ilahi a saka wani kaza wani sahabi to ko ne shi Allah mai ce Allah yace ya gafarta ko ayi kaga wannan dai daga bayi amma tuni a cikin langawara to bayan badar tawaga mai yawa da annabi ya ce ya aljanna ne yan wannan bayatul ridwan bayatul ridwan ita kuma annabi sallama shekara ta shida ne bayan ya zo da yawan mulkin da na gina shiga ka'aba ya zo da sahabbai wajen dubu da ɗari biyar ko ɗari biyar da ce man yawa da ɗari hudu wata ruwa ɗari hudu ya zo wannan sabon shiga maka kasance doguwa dai ba kan kisa muke ba shi dai anan ganin an zo an hana shigaran shiga maka usman ya tahi ya kai sako sai labari ya zo wa annabi sallama ai aka shi usman ana annabi ya nema su mushi mubaya'a akan in har aka shi usman to yi da ai ta kwashi yanzu kuma me zai da kana yanzu dole su kai mutanen makka akai harin a mutu kurum annan annabi din waye zai min mubaya mana yarda mutuwa da rayuwa mutuwa da rayuwa ce annabi bai kanin ta zuwa yi kurin imam zai kai da ai gurin inda kace Usman to shi wannan banjan bai akin da aka wa annabi kashin wata itaciya ce ana kiranta wata magariya ce a ce wani ita itaciya ce da akwai ta ma da suka sare ta aka ce to wannan bai'a da aka yi duk wanda ya meka hannun shi usman bai nan amma na mace ya Allah ga hannuna ga wannan hannun usman ne annabi ya ma usman mu baya to wannan an ce wajen mutum dubu ne da ɗari hutarwa ɗari biyar wani ruwa ɗari biyar ne duka sakamakon gaba ɗaya Allah ta yarda da su gaba ɗaya hikimar Allah a nan mutum ɗaya ne wani munahuki ana mubaya sai koma bayan ita ya laɓe sai koma bayan ita ana mubaya shi mai wayo sai mishi makaranta gada an ƙari duniya an gafarta mishi shi da bai bai da ba Allah gafarta mishi sai koma bayan shi mai wayo ne ya laɓe gidan mubaya a ƙari ba da shi kuma Allah ta gaba ɗaya da yadda su gaba ɗaya gargarar da zai lawa mummina zai ba ibanu ta ta shayara Allah ce ya Allah yadda su gaba ɗaya yadda su gaba ɗaya duk ke shi wajen mutum dubu ɗari hudu ɗari biyar wannan duk Allah gafarta musu to shi wannan mubayar iya daga cikin bi'atir duwan sai me yake bada labari shi abi hubaira aiz bin amr al-muzani yace anna abu sufyan ata ala salman wa suhaib wa bilal fi nafar fa qalu ma akhadhat suyuf allah min adu allah ma akhadhaha fa qala abu bakr radiyallahu anhu ataquluna hadha li shaykh quraish wa sayyidihim فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا أبا بكر لعلك أقدمتهم لإن كنت أقدمتهم أقدمت الله ربك فأتاهم فقال يا إخوة أقدمتكم قالوا لا يغفر الله لك يا أخي abin da yawa kana in ji ayyaz bin amar ya ce abu sufyan ya isko salman da suhaibu da bilal duka wannan masarauta cikin du'afa a cikin jama'a ya ko kamar cikin jama'a wannan uku ne suna cikin jama'a da ya zo same su da salman da suhaib da bilal lokacin nan ba ma'ana bai musulunta ba faƙalu sai da salman da suhaib da bilal suka ce suka ce ma suka ce suka kalli abu sufyan suka ce ma akhazat suyufullah min aduwillah ma akhadha gaskiya takobin Allah ba ta shiga wurinta ba ga wurin takobin Allah mana bai ba ta takobin Allah ba ta kama wurinta ba kenan ga wurinta mana a kashe ga wurin kisa da kamata a gama da shi takobin Allah ga wurinta Abubakar ya tare su fa qala Abubakar radiyallahu anhu ataquluna hadha li shaykh quraish sayyidin za ku irin wannan magana ga shugaban qurayshawa eh latijan qurayshawa shugaban su kamar ya ga iya zagin suhaibu da bilal kan sirri cikin ga ga abu sufyan abu kan yawa suhaibu fada da salman da bilal matsayin abubakar wannan kalma da ya gaya ma nan bayan allah salman da suhaibu da bilal sai abubakar ya je ba annabi labar sallar sallam ga abin da muka yi da ni da suhaib da bilal da salman ga abin suka gaya ma wannan abu su fahimta kuma ga abin da na gaya musu shi na annabi ya ce ya ababakar la'allaka a gadabtahun iyayewa ka husatar da wa'annan sun ɓata rai iyayewa ka husatar su yi hushi abin ka gaya musu magana ne wa la'in kunta kunta a gadabtahun in kuwa har ka sa salman da bilal da suhaib in kuwa har suka yi hushi daga agdabta rabbak to ubangijin gama ya hushi da kai ka jiwa in har abubakar ya sa bilal sahabi salman suka yi hushi to allah ma ya hushi da shi kai matsayin masarauni magana kenan fata mu kai tsaye kai iske su bilal da sahabi ya ce ya iya wata ya uwana a ka zartar ku na sa ku hushi na fusatar da ku suka ce la daga Allah gafarta maka abubakar Allah gafarta maka sai dai mishki ba zai mishi a takaice dai kaga da raunin su mutsi abubakar amma Allah zai hushi da shi in ya taba su to naga wani الله كريم ذاتنا إن شاء الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته